أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زامو شيخ بكرة تمنا وانا لتافينا أشريا زامو دولا لغا إن مكسيا زامو تاشي حرف الرائي حرفي نرى za mu tashi insha Allah. Rabi ta hububan min hawa ka faraktaha, raɗi ɗan wa kan min ɗa'atin kad fariktaha, rabi ɗan wa nafsun fil harami araktaha, raja'ata ila duniyar lati kad taraktaha, wa kam awwalin gayyarta min hubi ake. Radita hububan, radita hububan, ka yadda da ƙwaya, faraktaha da ka suke ta min hawa ka na san zuciyarka ka yadda da bin abubuwan da zuciyarka take so e rarita ka yadda hububan da ƙwayoyi min hawa ka na san zuciyarka farakta ha da ka sussuke su kamar da ake sussuke gero ko dawa raɗiɗan halin kasancewar kawawa kan min ɗa'atin da yawa ayyuka na ibada na bin Allah kadir farikta ha da kake kin wannan ibada amma ka yi wa san zuciya rabi ɗan, ka kasance ɗaurarre, e, rabi ɗan, ka kasance ɗaurarre wajen bin Allah, abin da ya shafi ibada kan kai ka ce ɗaure ka aka yi, aka ɗaure ka aka hana ka yi. Za a gina masallaci ko makaranta ko wani abu ka kasa yi, shi ne rabi ɗan, ka kasance ɗaurarre wajen bin Allah, kamar an hana ka an ɗaura hannunka ka kasa ba da ko sisi. wa nafsun fil harami araktaha wa nafsun ranka kuma araktaha kana ta goga wannan ran naka fil harami a cikin ayyuka na haram raja'ata ila dunya lati qad taraktaha raja'ata zaka koma fa ila dunya zuwa ga raja'ata zaka dawo fa ila dunya daga wannan duniyar taka allati qad taraktaha wanda zaka barta duniyar nan fa dole fa sai ka barta shine raja'ata ila dunya zaka koma daga duniya allati qad taraktaha wanda fa dole ka sai ka barta wa kam awwalin da yawa na farko shi ne abin da shafi duniya, gayyarat minhu, aka canza wannan abun bi akiri da na ƙarshe. Sau da yawa abubuwan da suke na duniya akan canza su saboda a samu na ƙarshe. Mana ko kuma wa kam awalin da yawa na farko shi ne zunubi, gayyarat minhu akan canza su bi akiri da wani aiki na alkhairi ne. Da yawa in aka yi aiki mara kyau kuma sai a zuwa ya aiki mai kyau sai ya goge wancan. To haka ake rayuwa. رؤيبت ولا دمع يئين سكوبه رزيبت الهوى والدهر تاتي نكوبه رتبت على ذنب وأنت ركوبه ركبت الهوى وهوى الزميم ركوبه وما بعده إلا الركوب الكبائر رؤيبت an tsoratar da kai wala dam'in ya inu sukubu wala dam'un babu wani hawaye ya inu da yake taimakon sukubuhu zubarsa ba wani hawaye da yake taimakon zubarsa. Razibtal hawa, ka lazimci son zuciya, wadda haru shi zamani tati yana zuwa nukubuhu da masifinsa, kana bin son zuciya amma kuma zamanin ya kasa zama lafiya. Ratibta ala zambin, ka zauna bisa yin aikin zunubi, wa an rukubuhu ka kasance kamar abin hawan zunubin, zunubin ya mai da kai kamar jakinsa, shine wa an rukubuhu ka kasance abin hawan zunubin. Rakibtal hawa, ka hau son zuciya, wahawar zamimu ita kuma wannan san zuciyar abar zargi ne rukubu ga dukkan wanda ya hauta duk wanda aka gani akan san zuciya to za a zarge shi wa ma ba'aduhu illa rukubul kaba'ir wa ma ba'aduhu ba abin da ya rage bayan mutum ya hau san zuciyarsa illa rukubul kaba'iri sai ya hawa kan manya manyan laifuka tun mutum yana ganin abin da yake kanana ne to sai ya dawo yana yin manya manya رجبت حمى الدنيا وآثرت سبلها رعبت الذي فيها ولم تخش قبلها رحلت إلى أخرى ولم تفي ولم تفي هبلها رجوت وقد أخللت بالكوف قبلها وهل ثم ورد لامرئ غير صادر رجبت حمى الدنيا رجبت كا جرمما حمى الدنيا الفرما دنيا wa asarta ka zaɓi dablaha gyara al'amuran duniya ɗin. Ra'abta ra'abta allazi fihi ra'abta ka gyara kayan duniya eh ra'abta allazi fiha ka gyara kayayyakin duniyar da kake cikin ta walam taksha baka ji tsoron kabla haɓacin wannan duniyar ba baka jin tsoro bayan ka tara ka gyara ta lalace shine ra'abta allazi fiha ka gyara al'amura na duniya walam taksha baka ji tsoron kabla ha lalacewar al'amuran duniyan ba ko kuma kai zaka mutu su zama shikenan rahalta ila ila al-ukhra rahalta ka tafi ila al-ukhra zuwa ga lahira walam tafi hablaha baka cika alƙawarin ita lahirar ba shine ayyuka masu kyau hablaha igiyarta shine dai ayyuka masu kyau rajauta rajauta gashi kayi tsammanin samun rahama a gurin Allah wa qad akalalta gashi kuma ka bata kabla hatin kafin wannan duniya bil kaushi da tsoro ka bata al'amuranka wahal samma wirdu wahal wirdu shin akwai wani abun gangarawa a sha lil mar'i ga mutum samma a can lahira din gaira sadiri ba da abin da mutum ya je ba shin mutum zai samu abin da bai je da shi ba ai abin da ka je da shi shi zaka ci radajita ولا خوف ولا خوف الى التوب مزعج ربست ولا شوق الى البر يم يمعج رميت هموما في فؤادك تلعج رسول المنايا في إزارك مزعج وها أمت لم تد ولم لم تحفل بزاد المسافر درجت كاتفي ولا خوف إلى التوب مزعج wala kaufun ba tare da ka kasance kana jin tsoro ba ila taubi ka koma ka tuba muziju kana mai raurawa saboda tuba eh darajta ka tafi zuwa lahira wala kaufun ila taubi baka ji tsoron tuba ba muziju wanda yake girgiza ka rabatta kai rauni wajen yin ayyuka na alkhairi wala shauqun ila albirri baka da shauki da bege zuwa ga aiki na alkhairi yum'iju wanda zai gaggauta ka zuwa ga aiki na alkhairi ramaita humuma ramaita humuma ka jefi zuciyarka da bakin ciki eh ramaita humuman fi fuadika ka jefa bakin ciki a cikin zuciyarka tul'iju wanda suke kona wannan zuciyar taka rasulul manaya manzan mutuwa ma'ana ɗan aike na mutuwa alamun da suke nuna cewa mutum mutuwa zai shine irin su furfura su raunin jiki da sauran yau da lafiya gobe ba lafiya kaza babu daɗi su ne rasulul manaya alamu na mutuwa muz'iju suna raurawarwa fi muz'iju suna raurawarwa fi izarika a kumatinka ga sanan sun bayyana shine furfura da sauransu shine muz'iju masu raurawa fi izarika a jikin sajanka gashi nan sajanka duk yayi fari waha anta waha anta gaka lam taj'al bizadil musafiri lam taj'al baka tanadi ba bizadil musafiri da guzuri irin na mai yin tafiya alamun tafiya sun tabbata ko baka tanadi guzurin ba rata'ata wa taba'atal hawa wa rada'atahu rukunan lahu wal ahadi minka bida'atahu رفعت نيا والعلي وضعته رعاية حق الله فرض أضعته بتاويل نفس أو بتضعيف ظاهر رتعت كاشي كاشا وتابعت الهوى كاب أبن درن كتكيسو ورضعته كما كاشا يدرن ناك أبن تكيسو إيه ورضعته كاشا يرد إتا ركونا له kana mai karkata lahu zuwa ga al'amura na duniya. Wal ahadu minka alkawarin da ke kanka na cewa za ka zo ka bauta wa Allah, ba ba a tahu ka yanke wannan alkawarin, ba ba a tahu ka yanke wannan alkawarin, ka kibi. Rabata da niyya, ka ɗaukaka kaskantaccen abu. Rafata da niyya, ka ɗaukaka kaskantaccen abu shine abin da zai ƙare lalace. Wal aliyya, abin da yake madaukaki wanda zaka je lahira ka samu wanda yake har abada wa ba'atahu shi kuma ka kaskantar da shi ri'ayatu haqqin lahi kiyaye haƙƙin Allah fardun sune ayyuka na farilla a ba'atahu dukkan su ka bar su ka watsar da su bi tawili nassi ta hanyar tawili wa nassi sai ka juya ma'anar sai ka ce ai ba haka ake nufi ba au bi tad'ifi ko kuma ta hanyar raunanar da zahiri abin da ya bayyana a zahiri wani ma bayin Allah zai gani na kirkin sai ga hafa in abin gaskiya ne ya ra'ayi gasu a cikin talauci gashi suna ta shan wahala da sauransu shine bi tawili nafsi ko kuma mutum aka ja wani hadisi aka ce abin da yake ba daidai bane sai ce ai hadisin ma bai inganta ba bi tawili nafsi ta hanyar yin tawili wa nafsi au bi tad'ifi ko raunanar da zahiri abin da ya bayyana a zahiri wani ma ya fi so mai gaya masa gaskiyan ya gan shi da wadata in ya ga masu gaya masa gaskiyan ma talakawa ne watakila sai ce kawai bakin ciki suke masa ko hasada ne rahal umri fi ma tashtahihi rahabtaha zuhinta bihi min kaita kaita hakaitaha rishal hukmi fi ahkami dunyar tashaitaha رمتك الليالي كفية فاتقيتها بهيلة مصلوب وهيلة تاخري كاتري rahal umri dutsi shine raha kamar dutsi na nika rahal umri dutsi na rayuwa rahaitaha ka kewayar da wannan dutsen fi ma tashtahihi cikin abin da kake so shine raha dinan kamar shine injin nika amma raha din asali dutsi ne na nika amma yanzu in muka fassara tun da yanzu raha din da inji ake nika sai ka ce rahal umri injin nika na rayuwa rahaita ha ka kewaya shi fi ma ta shi a cikin abin da kake so abin da kake so shi kake nikawa abin da baka so sai kai ke ka ki yarda da shi ruhinta bihi ruhinta saboda haka sai aka daure ka bihi saboda bin wannan son zuciyar taka abin da kake so shi kake nikawa kai amfani da shi abin da baka so sai ka bar shi to saboda bin wannan son zuciyar ruhinta sai aka daure ka aka hana ka yin ayyuka da wani alkhairi bihi saboda abin da ranka take so shi kake bi min kaita kaita daga kaita kaita abin da balarabi ke cewa kaita kaita shine shine kila wakala maganganu na banza min kaita kaita da maganganu na karerai shine kaita kaita maganganu na karerai hakaita hada kake ta hakaito su maganganu na karerai da kake ta faɗa rishal hukumi karɓar rashawa a wajen hukunci rashal hukumi rashawa ta hukunci fi a hakami duniya a cikin hukuncin duniya irta shaita da kake ta karban cin hanci da cin rashawa shine duk abubuwan da yake alaka kamar dai abin da shafi cin haram rashal hukumi rashawa ta hukunci fi a hakami duniya a cikin hukuncin duniya irta shaita da kake ta ci shine da duk abin da shafi cin haram a harkokin mutum ramatkal layali allayali darare ramatka suna ta jifan ka kofiyatan a boye darare suna ta jifan ka a koye a ɓoye duk kyamarar da aka kafa maka kyamarar ba ta isa ta nuna lokacin da jikinka yake tsufa ba saboda haka ita duniya tana yakar ka ne a ɓoye komin kyan kyamara duk tsadar kyamara ba ta isa ta nuna ga lokacin da furfura take tsullowa a kanka ba duk tsadar kyamara ba ta isa ta nuna lokacin da ƙarfinka yake raguwa ba saboda haka yakin da duniya take maka yaƙi ne a ɓoye haka kawai sai dai kai ma kawai ka rika jin karfin kai na raguwa tun kana kakkarfa har ka zamto kana tashi da kyar kana zama da kyar kuma ba tare da ka san yaushe ake janye wannan karfin ba saboda a karfin ka da duniya take ta tsotsa take ta rage maka to ramatkal layali darare ko ka ce kwanaki suna ta jifan ka kufetan a boye hatta kai ta saboda haka ka ji tsoro in dai zama mai jifan ka a boye yake to ka ji tsoron sa saboda a fili yake watakila ka ga me a hannunsa bihilati maslubi to fatta kai ta haka ji tsoronta bihilati kai dabara maslubin irin ta mutumin da aka kama shi mutumin da aka kama shi ya ji shi a hannu yana da dabaru sun fi miliyan ta yaya zai fita a cikin wannan tsarin ai ko ba haushe ma yana cewa wani ƙarya kamar ɗaurarre wani ƙarya kamar ɗaurarre to bihilati maslubi ka ji tsoro da irin dabara ta mutumin da aka kama wahilati khatiri da kuma dabara irin ta mayaudari yaya kake ga mutum zai idan fare ka ai yana da dabaru kala kala ko to saboda haka kai ma ka ji tsoron lamarin duniya da irin dabara ta wanda aka kama shi da kuma dabara irin ta mayaudari yadda ake dabara wajen yaudarar ka to kai ma kai iya dabarun ka ya za a ka rayu a duniya lafiya ka bar ta a duniya ranau ta ila duniya fa'a maka zarrana, rasautan lazi ya funa wa garraka mahuna, rufuka atmarun, atmarun ziyadatu kal'ana, rukunuka fi daril mana, mana, manaya ilal muna, ma'al ilmi bil afati halu mukhadiri. Ranauta ta yi kallo ila duniya zuwa ga duniya. shine ranauta kai kallo kallo irin nan tsuwa ka tsaya ka kura wa duniya ido fa a'a ma ka zarrana zarrana wannan kallo da ka tsaya kai wa duniya ka kura mata ido ido fa a'a ma ka to wannan abin shi ya makantar da kai al'amuran duniya da kake ta dubawa ya za'a ka ji daɗi ya za'a ka tara zuciya to wani abin shi yasa zuciyarka ta makanci rasautan lazi yafna eh rasautan lazi yafna ka kyautata abin da zai kare abin da zai kare shi kake kyautatawa kake gyarawa wagarraka mahuna abin da ke yanzu kake ganin sa wagarraka shi ya rude ka kana ga wannan ta yanzu ne shine turancin yan Najeriya a ce cash and carry amma dai ba ba girama bace eh wagarraka mahuna abin da ke nan yanzu kake gani shi yake rudar ka saboda ka zuba wa duniyar ido kana kallon ta ina zaka ce rufuka a rufuka tufafinka a ɗumaru sai suka zama tsummokai. Ziyada tu kal'ana wannan abin shi ya ƙara maka wahala cikin duniya. E, rufuka tufafinka a ɗumaru sai suka zama tsummokarai. In ka kalla kuma komin ƙarfi komin kyan tufafi ta zama tsumma. Ziyada tu kal'ana wannan abin shi ya ƙara maka wahala. Rukunuka fi daril mana. Rukunuka fi daril manaya. Karkatuwarka zuwa ga gidan mutuwa. ilal muna zuwa ga burace-burace. E, rukunuka sai ya zamto karkatuwarka ka karkata, fi daril manaya a cikin gidan mutuwa shine duniya, ilal muna zuwa ga burace-buracenka. Ma'al ilimi bil afati, tare da kuma kana sanar bil afati da illolin wannan duniya. Halu mukaɗiri, halu mukaɗiri, irin hali irin na mai tunani, halu mukaɗiri, hali irin na mai tunani, a karan kansa. Ruɗin tawaƙad afar rijalu wa aslaju, ruti bahu bil ulumi wa ablaju, rakat tawaƙad rabbul quluba wa amlaju, rakat tawaƙad habbar rijalu fa adlaju, fa'awil alal baida wa harril hawaji. Ruɗimta, ruɗimta, ka shigar da kanka cikin tsanani, ruɗimta, ka shigar da kanka cikin tsanani. na san duniya. Wa kad afarar rijalu, hakika mazaje sun samu abin da suke buri, wa aslaju kuma sun samu nutsuwa. Kai ka jefa kanka cikin tashin hankali wanda suka kama Allah kuma sun samu cikin sun samu nutsuwa. Shine rudim da ka jefa kanka cikin bala'i na san duniya. Wa kad afarar rijalu, hakika mazaje sun rabauta, wa aslaju kuma sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali saboda sun kama Allah. Rutijita ka sa kanka a cikin kurkuku. Fabahu bil ulumi, su kuma bayan Allah na kirki fabahu sai gashi suna bayyanarwa bil ulumi da ilimai daga Allah, wa ablaju suna ta haske saboda rike Allah da suka yi. Rakatta wa qadra bil quluba wa ablaju rakatta hakika ka zawwama rakatta ka zauna a cikin san zuciya. wa qad rabbul quluba su kuma bayin Allah rabbul quluba suna ta tarbiyyantar da zukatansu wa amlaju suna ta shiga cikin koyi na ilimin ma'arifa wa amlaju suna ta shiga cikin ilimi na ma'arifa raqatta ka kwanta kayi barci wa qad habbar rijalu hakika mazaje lokacin kuma sun tashi fa adalaju sun yi tafiyar dare sun da sun nufa Allah fa awwil Allah bai da'i fa awwil ka dogara alal baida'i da tsananin daji shine baida sararin daji fa awwil ka dogara alal baida'i bisa baida bisa sararin daji wa harril hawajiri da kuma zafi irin na garjin rana na san duniya bayan Allah sun tafi kai kuma ka dogara da zafin garjin rana na tashin hankali da bala'o'in duniya ri'ayatu ibil aishi min ba'di man qaba رجوء رجوء الأمس من بعد ما مضى رفوت ثيابا منك دهرك قد نضى رضيت بحال السخط min halatin rida li'annaka ra'il aini a amal basairi ri'ayatu ɗibil aishi ri'ayatu ɗibil aishi kiyaye daɗin rayuwa ri'ayatu ɗibil aishi kiyaye daɗin rayuwa min ba'di man qaba bayan kuma daɗin rayuwar ya ƙare kace kuma kana ta kokarin ka kiyaye daɗin rayuwa kai daɗi kake so ka ji a duniya min ba da manka ba kuma bayan fadadin duniyar ta riga da ya kare raja'u ruju'il amsi to wannan abin in kana neman sa raja'u shine san ruju'ul amsi a dawo da jiya jiya ta riga da ta wuce wai sai kake so ka dawo da ita yau min ba da ma maula bayan fajiyan ta riga da ta wuce kaga zama hauka kenan misali yau alhamis kake so sai ka dawo da laraba yau bayan laraba ta riga da ta wuce to haka duk wanda yake so shi sai ya ji daɗi a duniya to lokacin jin daɗin ya wuce rafauta siyaba ka gyara tufafi minka taka daharuka wanda zamaninka kadna ba ya riga da ya kwabe wannan tufafin tufafi ne kake ta kokarin gyaran sa bayan zamanin kuma ya riga da ya kwabe maka wannan tufafin kana ta kokarin sai ka dawo yaro kana ta rina furfurarka bayan zamani ya riga da ya kwabe komin kwalliyar da kai an san kai tsoho ne wanda ya rauni ya yi rauni ko mun kullum da kai an san kai mai rauni ne. Rabita bi halin sukuri, ka yadda da hali irin na, na, na bakin ciki da damuwa da fushi min halatar rida daga hali na yardar Allah. Li'an na ra'il aini, eh, li'an na la'ir aini amal basa'idi, li'an na cewa kai ra'il aini, ka kasance mai ganin ido. Idan kai na gani kuru-kuru a amal basa'idi, amma basirarka kuma ta makance. idan kai na gani darau darau amma kun hau basira to ta makance shine fa inna hala ta amal absar walakin ta amal qulubul lati tasudur lokacin da aka yi hari na Amerika harin Amerika nan da aka yi akwai wani mutum bature ne ya tsan musulunci saboda lokacin yana jami'a aka yi wannan hari da aka kai wa Amerika din Amerika na wanda ake tunanin cewa ko Usama bin Laden da ya kai wannan harin shi wannan baturen lokacin yana jami'a aka yi wannan harin saboda haka ya tsani musulunci sosai ya ji an ce ai wannan harin musulmi ne suka kai yawan shi musulunci ya tsani musulunci da kyau sai ce to shi sai ya rubuta littafi akan cin mutuncin musulunci da musulmi wanda ba taɓa rubuta irinsa ba saboda haka yana ta shawarwarin rubutawa sai ce to tunda littafi zai rubuta kuma ilimi zai yi amfani da shi wajen wannan littafin yana so ya kawo hujjojin da ba wanda ya ce ƙarya ne saboda haka sai shawara ta ga to ya za a yi ya ce to kafin ya rubuta ya kamata ai akwai definition farko za ka yi rubutu akan abu sai ka yi definition tim shin me ma ake nufi da musulunci a nan kawai sai fara bincike akan me ake nufi da musulunci sai samu wani malami musulmi wayayye wanda ya san zamanin sa ya san ji ya san yau sai ke tambayan sai bashi me ake nufi da musulunci ya yake malamin ya turo masa wannan sako a email ɗinsa daman ta email ya tambayi malamin me ake nufi da musulunci ya kaza ya kaza malamin ya rubuta masa definition din musulunci ga yadda musulunci yake gashi kashikan musulunci gashi gashi gashi gashi ya bashi musuluncin daki daki ga sallah ga azumi ga waye ga daki daki ya ta karanta shi ta a'a to wannan abin ne nake so na zaga kai a ƙarshe ya ce kai wannan abin waɗanda suka yi wancan ta'addancin komai aka yi ba irin wannan musuluncin suka karanta ba wani abu daban suka karanta daga nan sai hankalin sai rabu biyu a nan dai yana ta bincike dai ya samu ilimi mai ƙarfi yadda zai yi rubutun da ba wanda ya sai kareta shi a ƙarshe dai yana ta yi ƙarshe ya fara shawar kai anya ba musulunta zai ba to kalmar da ayar da ya gani ƙarshe ya musulunta fa inna la ta'amala basar walakin ta'amal qulubul lati tasdur ba idanuwa ne suke makancewa ba zuciyar da take cikin zuciya ita ce take makancewa to wannan shine li'annaka ra'il aini kai mutum ka kasance ra'il aini mai gani a ido idan kai na gani wa amal basairi kuma zuciyarka tana tana tana makance rafa'ata binad dunya wa anta musaqqifu rabikum rabikum wa min lazzatiha mutalaqifu rafi'un alastin badiha mutanaqifu rashadul fata aw gayhi mutawaqqifu ala kasamin makatu makatu atin fil maqadiri makbu atin fil maqadiri rafa'ata bin ad-dunya rafa'ata ka daukaka bina duniya gini irin na duniya ginin duniya ka gyara shi kana daga shi wa anta musakifin kuma kai mai yi wa ginin duniyan ne rufi ka san an gina gida to sai an rufa shi saboda ruwa da rana da sauransu to rafata bina duniya ka daga ginin duniya ka gina ta ka gyara ta wa anta musakifu ka zo ka yi mata rufi rabikum rabikum wa millan zati hamut rabikun kana mai cuɗanya a cikin al'amarin duniya, wa millar zatiha daga abubuwa na jin daɗin duniya kuma, mutalakifu kana mai waftarsu shi ne mutalakifu wafta kwatan abu da ƙarfi ka karɓa ka fulge a hannun mutane. Saboda haka rabikun kana mai cuɗanya a cikin al'amarin duniya. Millar zatiha abubuwan jin daɗin duniya kuma mutalakifu kana waftarsu kamar kwace-kwace kamar nema nema sata sata kwace kwace damfara damfara karfi karfi shine mutalaki mai wafta ne in zai samu ta halal ya samu in ba zai samu ba a kwace shi da karfi ko a ci haram shine mutalaki kana mai wafta fusga ratikun alastin badihi ratikun ga ka kai mai tsananin ratikun ga ka kai mai tsananin kwaɗayi ne alastin badiha bisa fito da al'amura na duniya na jin daɗin duniya, duk inda wata riba take ko wata harkar da za a yi a samu kuɗi shi ne istinbaɗi, shi ne ƙoƙarin ciro abu da zaƙulo shi a inda yake lokonsa da saƙonsa. To ga kai ɗin mai tsananin kwaɗayi ne a lastin baɗiha, a bisa a bisa fitar da abubuwan da suka shafi jin daɗin duniya. Ta na kifu, kana mai sauraron ta ina alkhairin duniya yake wace harka ake yanzu wani abu yake ci me in an saya yanzu za a ci riba shine mutane kifu kana mai sauraron ina alkhairi yake ina harkoki za su ja me yake ci yanzu me ake samun riba a kansa rashadul fata shirya ta mutum au gayyuhu ko kuma batan mutum mutawakkifu mai tsayawa ne ala kasamin bisa rabo na Allah yadda Allah ya tsara haka abin yake makbu'atin wanda yake boyayye ne fil maqadiri a cikin kaddarar Allah duk da dai waɗannan abubuwan ana taimaka wa'azi ne amma dai abin da Allah ya tsara wa rayuwar mutum shine abin da zai tabbata wallahu ta'ala a'lamu